الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan safar shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 18 ga watan tara shekara ta 2022 shekarar sha? sha tara ni ma haka nake aiko 18 akwanto sha tara sha tara ga watan tara shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash shaitan wal lafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala idan ba manta ba yan uwa a wancan sati da ya gabata muna nan ne a cikin al-faslul khamis fasali na biyar turuqu ash-shaytan fi idlal al-insan hanyoyin da shaytan yakan bi wajen halakar da dan adam mun tsaya ne kuma a gaba ta uku za mu tashi a gaba ta hudu gaba ta uku ita ce tasmiyatu ta'at bi asma'in munaffira ambatan sunayen bin Allah subhanahu wata'ala da abubuwan da'a da irin sunayen da suke na kyama ko sunayen da mutum ya jan ambata zai gudu daga wajen yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a na hudu daga ciki malai ce dukhuluhu ila an-nafs min ahabbil abwab ilaiha hanya ta hudu da shekan ya kan wajen halakar da dan adam shine shigarsa cikin zuciya min ahabbil abwab ilaiha daga mafi soyuwar kofofi zuwa ga ita zuciyar kofofi da ita zuciyar ta fi so to wannan kofofin shedan yakan yi amfani da su ya shiga wajen sanya wa mutum abin da bai bukata wato shi wannan ita wannan gabar abin da malaki sai mana bayani akan ta shine a za ku ga kowane irin ɗan adam akwai irin nau'in saɓan da zuciyarsa ta fi karkata zuwa gare shi kowane irin mutum akwai abin da ya fi damuwa da shi ko babu shaɗan allah maɗaukakin sarki ya rabu da ɗan adam babu shaɗan to akwai abin da ake cewa alhawa ita alhawa shi ne son zuciya son zuciya abu ne da shi shi kaɗai yakan iya kai mutum ya buro shi to bare kuma an hada akwai shedan akwai san zuciya kuma kowanne ɗaya daga cikin mai uwa idan ka kalli kanka ni ma na kalli kaina kowa ya kalli yanayin sa zaku ga akwai yanayin san zuciyar da zuciyar mutum ta fakarkata zuwa gare shi nace san zuciya ana nufi a cikin abubuwan da ba su da kyau wani dan adam din zaka same shi duk wasu abubuwa na rashin kyauta babu ruwansa da shi shi abin da ya fi damuwa da shi shine kawai ya ƙarya ya ƙarya wani kuma sai ka samu shi wasu abubuwan ba su dame shi ba abin da ya fi damuwa da shi shi ne yi shaye-shaye wani kuma sai ka samu ya yi zina wani kuma sai ka samu ya yi ciwa-ciwa ko cuta wani haka kowane za ka ga akwai abin da zuciyarsa ta fi karkata zuwa gare shi haka muke to shaidan yakan kalli mutum kamar ɗan damba ne yakan kalli mutum ya ga mai zuciyar mutum ta fi so na saɓo sai je sai ya taimaka wa zuciyar wajen su ƙara afkar da mutum cikin wannan abin da mutum ya fi so yan uwa ina fata an fahimta to wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yakan bozan halakar da mu malai ce inna aduwallahi hakika makin Allah madaukakin sarki shine iblis la yadkhulu ala nafsi illa min albab alladhi tuhibbuhu wa tahwahu baya shiga cikin zuciya sai ta kofar da ya san ita zuciyar tana kwadayin tana kwadayin abin tana kuma san abin li'annahu bidhalika yuhaqqiqu muradahu wa hawaha wa hawaha da hakan ne da shiga cikin zuciya ta hanyar abin da take so zai tabbatar da muradahu abinda shi shedan yake so na halakar da mutum wa hawaha kuma zai tabbatar da san zuciyar itaran kun gari ba bi ne daman itaran ta karkata zuwa ga abin sannan shi kuma shedan babban abin da yake so shine a saba wa Allah madaukakin sarki dan adam ya halaka ya shiga wuta to na farko ya tabbatar da zuciya abin da take so shine irin nau'in saban da take so ya taimaka mata ya sauƙaƙe mata hanyar kaiwa zuwa gare shi sannan shi kuma ya samu abin da yake so ne ya halakar da mutum malaiti fa yajidu shaytana min an-nafsi aunan wa min al-hawa madadan sai kasance mutum ya samu shedan game da zuciyarsa aunan a matsayin mai taimaka mata wajen halaka wa min al-hawa madadan ita kuma son zuciyar sai ta kasance ita ma ta samu wanda zai ƙara ƙarfafarta a kan abin da yake na rashin daidai ɗin malai ce ƙul ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah yake cewa wa hadha babu kaidihi al-a'zam malai ibn al-qayyim ce wannan irin kofar da shedan yakan shiga wa dan adam wajen halakar da shi yana daga cikin mafi girman kofar da shedan yakan shiga wa dan adam alladhi yadkhulu minhu ala ibn adam wacce yake shiga wajen dan adam dan halakar da shi fa innahu yajri minhu majra dam saboda yakan iya yawo ya gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana a jikin dan adam shi shedan kenan hatta yusadifa nafsahu wa yukhalitaha wa yukhalitaha wa yukhalitahu har ya iya samun dacewa da abin da ita ran take bukata ya kuma cakuɗi da ita ta hanyar shigar da abin da yake bukata mara kyau kuma ya tasiri a cikin wannan zuciyar wa yas'aluha amma tuhibbuhu wa tu'athiruhu ya kuma iya tambayar zuciyar me take bukata me tafi so wa tu'athiruhu me kuma tafi fifitawa a cikin sabo abinda malaka so ya ce mana shine Allah madaukakin sarki ya bawa shedan dama yana gudana yana iya yawo a jikin dan adam kowa yadda jini yake gudana a jikin mutum saboda ka shedan yakan iya shiga a cikin zuciyar mutum ya kalli zuciyar mutum ya karanta ta abinda yake nufi da ya tambayi zuciyar shine ya karanta zuciyar mai zuciyar ta so wannan irin nau'in sabo ta karkata zuwa gare shi kowa zaka samu akwai abin da zuciyar ta karkata a gare shi kai abin da kake gani kwata kwata baka damu da shi ba a saban Allah madaukakin sarki wani ya fi damuwa da shi shi kuma wancan din maybe kai abin da kake na san Allah shi babu ruwansa da shi kowa za a ga akwai abin da zuciyar ta karkata to shi dan wannan yake kallo sai ga yafi karfafa karfafa a kansa yafi taimaka maka a kansa to yakan shiga zuciya ya kalli mai zuciyar ta fi so shikenan sai ya ci gaba da taimakawa zuciya akan wannan abin fa idza arafa arafahu da zarar shi dan ya gana wannan abin da zuciya ta fi so ya san shi ista'ana biha al abd to shikenan sai ya taimaki sai nemi taimakon shi wannan aikin a cikin zuciyar mutum akan bawa wajen halakar da shi sai nemi taimakon zuciya akan bawa sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi da son zuciya a cikin zuciyar mutum sai su tafi da mutum shikenan malai wa dakhala alaihi min hadha albab sai kuma ya shiga masa ta wannan kofar wa kadhalika allama ikhwanahu wa awliya'ahu min al-insi idza aradu aghrabahum al-fasida min ba'dihim ba'dan malita haka kuma shedan allama ikhwanahu yake sanar da yan uwansa shedanu wanda yake turawa don halakar da mutane ma'ana kowanne ɗaya daga cikin su yana koya masa irin wannan tactics din irin wannan dabarbarin na halakar da mutane wa awliya'ahu min al-insi yake kuma sanar da majibintarsa mataimakansa daga cikin mutane idza aradu aghrabahum al-fasida lokacin da suka so yin wannan mummunar manufar tasu ta halakar da dan adam ta jefa mutum cikin halaka min ba'dihim ba'dan sashin su daga sashi ma'ana sashin su yana wa junan su sashi ayira yana junan su wahayi sashin shedanu yakan yakan yi wa sashin su wahayi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhufal qawli ghurura malati ayyadkhulu alaihim min albabi alladhi yuhibbunahu wa yahyawnahu ayyadkhulu alaihim da su shiga ta wannan kofar min albabi allazi yuhibbunahu ta wannan kofar da mutane suke so kuma suke kwadayinta fa innahu babun sai malai ce hakika irin wannan kofa da shedan yakan shiga wa dan adam wajen halaka shi kofa ce la yukhzilu an hajatihi man dakhala minhu wanda duk ya shiga daga cikin shedanu duk wanda ya shiga ta wannan kofa to zaka samu baya tabewa daga samun abin da yake bukata baya taɓewa daga samun abin da yake bukata abin da ya kai shi na halakar da ɗan adam zai samu me dalili saboda ya shiga wa mutunta abin da yake so wa man rama dukhula min ghairihi wanda ko duk ya so shiga ta wata kofar da ba wannan ba abinda mutum baya so falbabu alaihi masdudu to su shedanin da mataimakan shedan sai shedanin sai su samu wannan kofar a rufe a garkame wa huwa an tariqi maqsadihi masdudu saboda haka sai ya samu hanyar da yake so ya kai zuwa ga manufarsa ita ma a toshe da asaddu bisinu da asaddu bisadu duk ma'anarsa ɗaya shine toshewa sai da aka ce asaddu bisin abinda ake nufi toshe kofar da take karama ba mai faɗi ba kamar kofar shiga waje ko ɗan karamin rami idan za ka yi amfani da larabci wajen cewa an toshe sai ka ce sadda amma gurin da yake wawa keke to sai da yake amfani da asaddu saboda a larabci ka'ida lafazin ko kuma harafin sadun akwa minasin harafin sadun ya fi ƙarfi sama da sinu to shi sa idan suka zo ba yadda ma'anarsa take nunawa shine sadun din tafi me tafi sinun din ƙarfi a nan wajen yanzu misali duk lokacin da Allah madaukakin sarki zai bayani game da shedan yana toshe hanyar mutane kada su bi Allah madaukakin sarki da wace yake amfani sadun ko fa innahum la yasuddunahum ko saboda kun ga hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ɗan adam ta shirya tana da yawa mai faɗi ce ina fata an fahimta kala kala ce mai faɗi ce to idan shi ɗan ya tashi toshe ta sai Allah maɗaukakin sarki amfani da lafazin sadda saboda kofa ce yalwatacciya mai faɗi amma misali ɗan ƙarar wannan kofa ce zaka ce an toshe ta sai ka amfani da sado dan rami ne ka toshe sai amfani da sado ina fata an fahimta amma dai duk ma'anarsa ɗaya a larabci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce wannan magana ɗauko ta ne daga igafatul lahfan a littafin ibn al-qayyim mai suna igafatul lahfan a amma sayi da shaitan littafi ne da yake mai kyau za ku ga malam ibn al-qayyim malam wahid yana yawan kafa hujja da shi tun wancan satin igafatul lahfan kai agaji kai tanyo ga wanda yake cikin rauni amma sayi da shaitan game da farautar da shaitan yake wa dan adam to shi ma littafin za ku ga yana kamanceceniya da irin wannan babin da malin yake mana bayani a kansu shi ake ciro magana daga can ɗin Allah maɗaukakin sarki ya samu dare yawwa idan muka fahimci wannan gaba ta hudu abinda malin yake so ya gama da shi ne daga cikin hanyoyin da shaɗan yake halakar da mutane mafi girma shine yana shigan mana ta ƙofofin da muke bukata yana shigan mana ta abin da muka fi so kowanne ɗaya daga cikin mu zaka ga yanzu akwai abin da aka ce masa ya zo yayi wani wallahi idan za a sa masa wuka a wuyansa wallahi ba zai aikata ba dan uwa ba haka bane akwai nau'in saban da idan aka ce ka zo kai wani koda wuka za a sa masa ba zai ba Allah madaukakin sarki ya bashi kariya saboda kuma zuciyarsa ba ta da ra'ayi ba ta da sha'awar wannan abu amma kuma akwai ƙananan ƙananan abubuwan da zukatan namu kuma su suke so muna zake musu ba tare da an ba mu ko sisi ba majanan haka muke zuwa mu rinka aikata su me dalili saboda abin da zuciyarmu take so kenan shedan ya zo ya kalla ya karanta kuma yake taimaka mata akai ina ba ta an fahimta shi sa wai wani mawaki yake cewa idza hara amruka baina ma'anayaini duk lokacin da al'amuranka guda biyu suka rikice maka ka kasa bambance wanne ne gaskiya wanne ne wanne ne ƙarya ciki wanne ne daidai wanne ne rashin daidai sai ya ce fa khalifil hawa abinda za ka yi sai kawai ka saba wa san zuciyarka ya ce fa'innan nafsa ya ƙudul insani ilama yi amu ya ce saboda ita zuciya ka'idata shi ne tana tura ɗan adam tana jagoranta ɗan adam zuwa ga abinda za a aibata shi duk abinda ka ji zuciyarka ta fi sansa ta fi karkata zuwa gare shi to wannan abin ka tsaya ka yi nazari a kansa sosai da sosai saboda ita ka'idar nafsu allah maɗaukin sarki ce wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu shi ne na gaya mana ko babu shaidan Allah maɗaukan sarki ya faɗa kissar annabi yusuf alaihi salam matar aziz imratul aziz ta ce wa ma ubarri'u nafsi ba zan iya kubuta daga sharri da makircin zuciyata ba innan nafsa haƙiƙa ita rai la'ammaratun bisu'i mai umarni ce daga mummunan al'amari to ita rai haka take shi yasa ko da yaushe mu rinka zama karanta zuciyarmu mu daina biyewa rai mu daina ba wa rai abinda take bukata mu daina buɗe mata hannu duk abinda ta zo da shi mu karba za mu shiga cikin nadama kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya datar da mu mala yace da biyar at-tadarruj fil idlal hanya ta biyar shine at-tadarruj shine mun abu mataki mataki shine at-tadarruj mataki daga matakin kasa a hauna sama aje wanda ya fishi aje har aje can ululuwa to haka shedan yake bi hawa mataki mataki wajen batar da dan adam inna shaytana la ya'ti al-insana wa yaqulu lahu shaytan baya taba zuwa mutun yace masa ifal hadha hadhihi al-ma'siyata shaytan yazo yace maka wani aikata abu kaza mara kyau shaytan baya mutun haka baya taba zuwa maka kai tsaye kawai yazo yace maka wani abu kaza mara kyau je ka aikata shi a'a wannan ba dabi'a shaytan bace awirtaka ba hadhihi al-fahishata ko kuma je ka zakiye waccan alfasha wa inna ma yuqarribuhu minha khutwatan khutwatan sai dai abin da yake shine yana kusantar da shi zuwa ga aikata zunubin ne taku bayan taku ta taki bayan taki a hankali a hankali tun kana nesa da abin zai rinka kusanto da kai zuwa gare shi a hankali a hankali har sai ka ganka dab da shi daga nan kuma shikenan sai afkawa ciki Allah ya kiyaye wa qadiman qalu tun a dauri magana ce ta da suna cewa shine qadiman qalu irin magana ce ta mutanen da can suna cewa nadratan fabtisamatan fa kalaman ko kuma nadratun fabtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u suka ce nadratun kallo ake fare fabtisamatun sannan sai murmushi ya biyu baya fa kalamun sannan kuma sai ai magana a tattauna fa mau'idun sai a sa lokaci fa liqa'un kuma sai haduwa an fahimci wannan uwa wai idan shedan ya so afkar da mutum cikin abin da yake na zina ko saban Allah musamman abin da yake na zina ba haka kawai mutum zai je tinkari mace ce wance yana bukatar alfasha da ita ba ina gani in dai banda irin matayen da suke tunaninsu da ajinsu ya gaza irin na dabbobi ba matan da suke irin wannan kawai namiji kai tsaye zai samu mace ya ce mace na so alfasha da ita da wahala e shi ta nace sai da irin matan da tunaninsu ya gaza irin na dabbobi saboda dabba ce kawai dan akuya zai ga akuya kawai a har kawai zai zake mata ba wani abu to shi ne irin wannan masu zuwa su je su kama dakuna ko gidaje su rinka kawai su da masana'a su kenan Allah madaukakin sarki tsare mu gaba daya to amma zaka ga mataki mataki ne shedan zai rika kai ka a hankali a hankali daga abota daga kawance daga kaza daga taimakawa daga kaza da kaza shikenan sai sai sai tura ka shi ne ce nazaratun farko za ka kallo ake fara yi in ta kalle shi ya kalle ta ta ƙara kallon sai kalle ta fabti za mata sai kuma a saki murmushi eh sai ta mai murmushi ko ya mata murmushi idan ta amsa ta dawo masa da shi ko ita ko shi ya dawo mata da murmushin shi kenan an karɓa kenan daga nan me sai fa kalamu sai gaisuwa eh ina gajiya ina ina ina gajiya kamar na san ki ai kamar na san ka ai shikenan kuma sai magana sai a fara tattaunawa yace fa mau'idin daga nan kuma sai a sa lokacin haduwa daga nan sai mai kuma falika wani shi kenan sai haɗuwa kuma sai mai faruwa ta faru yan an fahimci abin ma'ana ku duba ba kai tsaye ake afkawacin a hankali a hankali hankali a hankali haka nan duk mutumin da yake so ya tura kai kai ka cikin sabo da wahala ya dauke ka kai tsaye kai ka cikin sabon nan zaka ga a hankali a hankali a hankali zai rinka jan hankalinka yana rarrashin zuciyarka zaka ga har rarrashi suke yi shayatin al-insu ma ba ma na jinnin rarrashi zaka ga ana yi ana bin ka a hankali har sai ka je inda baka bukata tun rakiya kake yi tun kana zuwa tare da shi shi ya je abin da zai dawo har sai ka fara zuwa inda ake yin abin da sauransu daga nan kuma kai ma sai ka dan fara gwadawa shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu zaka ga da galibi idan lokacin da ake lokacin da ake bukukuwa musamman bukukuwan sallah ko wasu abubuwa makamantan haka galibi akwai yaran mu da yawa irin wannan lokacin suke koyon shaye-shaye daga gwaji an je guraren shakata ko wani waje da sauransu ya dan samu taba takarda ko da sauransu a dan fara kunnawa gwaji shikenan wanda daga lokacin kuma ya tafi kenan har abada to a hankali shi din yake jan mutun zuwa ga abin da yake na zunubi baya zuwa kai tsaye ya ce zo mu je ka aikata abu kaza malai ce wa huna yaqa'u al-mahdhur to anan ne idan aka haɗu falikawun ɗin fahuna to anan ne ya ƙa'ul mahazur abinda ba a so kuma sai afku abinda Allah maɗaukar sarki ya hana kuma sai afku a lokacin falidhalika hazzarna Allah tabaraka wa ta'ala shi sa Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu subhanahu wa ta'ala min ittiba'i khutuwati shaytan game da bibiyar tsare-tsare da plan da shaytan yake shirya mana Allah maɗaukakin sarki mana gargaɗi faqala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku rinka bibiyar plan plan shirye-shirye da tsare-tsaren da shaitan yake mu ku yi ku yi a hankali a hirdinku ku rinka lura da khutuwati shaitan shine shaitan ya shirya maka wannan ya tsallakar da kai zuwa wancan ya kai ka zuwa wancan har ya kai ka ƙarshe zuwa ga abin da yake bukata sai Allah madaukakin sarki ce mai yattabi khutuwati shaitan lalle dukkan wanda ya bibi ko ya bi da shiri irin da shaitan wanda shaitan yake shiryawa fa innahu ya'muru bil fasha to ya sani hakika shi shaitan fa yana umarni ne da alfasha wal munkar da kuma abinki fa hadha nida'u nida'u shafaqatin wa rahma mala yace wannan kira da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu mala yace kira ne na jin kai da kuma tausayawa minar ra'ufin rahimi daga mai tausayi kuma mai rahama ila ibadihi zuwa ga bayinsa muhaddiran lahum min ittiba'i turuqi shaytani wa masalikihi yana mai gargadin su da jan kunnun su da jan kunnan su na kada su rinka bin hanyoyin shedan da duk inda shedan yake so ya kai su malace wa munabbihan ala annahu yajibu ala al-abdi sannan Allah madaukakin sarki yana fadakar da mu akan ya wajaba akan bawa ay yaghliqa babat tariq bin awwalihi da ya iya kokarin toshe kofar da shedan zai fara shirya masa tsarin halakar da shi tun daga farkonta ma'ana tun farko mu kalli wancan misali da malam ya kawo mana na murmushi da kaza da kaza me ce ce kofar farko da shedan yake takawa ba murmushi ba kallo ne ko kallo ne to tun daga kallon ka guje shi kofar farkon ya kamata ka toshe dan idan ka kofa kofar farkon to wallahi kuma mai tsaye da kai sai Allah barki kuma shikenan da wahala ka iya taka barki amma kofar farkon kada ka bashi dama akan ta tun daga kallon ka rutsa idan ka shi sai Allah madaukakin sarki ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum yace kuma qul lil mu'minati me yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah yace ya rasulullah ka ga mu'minai maza su rintse ganin su kuma su kiyaye farjin su ka gaya muminai mata masu rintse ganinsu su kiyaye farjinsu saboda gani yana da mai yana da wata irin kibiya da take fita ta je ta soki wanda ake kallon wanda shine mataki na farko da shi yake amfani da shi to kallon ma ka guje shi kada ka bari to amma in dai ka saki idanka in dai ka saki idanka zaka ga abin da baka bukata wallahi wannan abu ne da yake na ka'ida in dai zaka saki idanka kai ta kalle kalle ko kalle kalle a fili ko ka buɗe waya ka kai ta kalle kalle ko ka buɗe TV kai ta kalle kalle to zaka samu kanka a cikin yanayin da baka bukata sai mun koyi rintsa idan sai mun koyi takaita ganin mu Allah barka sarki ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu me ulaika kana anhu mas'ula ta gani da ji da zuciya dukkanin su Allah madaukakin sarki ce ababan tambaya ne sai an tambaye ka duk abin da ka kalla yanzu rana ɗaya kawai in za a tambaye ka abubuwan da ka kalla zaka iya ba da ƙididdigarsa daga wayewar gari idan ka fito zuwa ka koma gida a ce da Allah ka ba da iri daga abin da ka kalla za ka iya tantancewa ba za ka iya ba to amma kuma ka sani iya na ranar nan ba iya shi kaɗai ba duk daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da Allah maɗaukai sarki ɗauki ranka sai an kawo maka ididdigar sai an dawo maka da shi kuma sai ka ba da bayani a kansa Allah maɗaukai sarki ya samu dace malai ce min awwalihi mutum ya kokarin toshe kofar da shedan zake shi zuwa ga wannan saban tun daga farkon ta kai layan dari jama'ahu fil ghawayati wad dalal dan kada shedan ya kuma tafi da shi yayi sama da shi ma'ahu tare da shi fil ghawayati cikin halakarwa wad dalal da kuma bata wa man fahida maqasid ash-shari'a malai wanda duk ya fahimci manufofin shari'ar musulunci tabayyana lahu zalika biwuduhin irin waɗannan abubuwan da muka ambata zai bayyana a gare shi karara a fili zai gane shari'a tana da wani tsari take kokarin toshe barna tun daga farkonta ba wai sai barnar ta fara ake cewa adina ba a'a zaka ga hanyar da zaka hauka tafi zuwa ga barnar tun a ita shari'a take sa full stop ta ce kada ka je wajen akwai wanda yawa akwai misalan sa a shari'a malai ce fama qa'idatu saddu zara'i yace saddu zara'i ai shari'a bata kawo ta ba illa min hadha alqabil sai ta irin wannan fuska menene saddu zara'i shine toshe kafofin barna toshe kafar barna daga cikin ka'idoji na mazhabar Imam Malik wanda mazhabin ya gina akan su akwai abin da suke cewa saddu zari'a shine toshe kafar barna duk abin da aka san zai kai mutun zuwa ga sabawa Allah zai kai mutun zuwa ga haramu to shi wannan abin tun daga farko sai a hana shi to irin wannan abin malai yake bayani akan sa kuma abu ne da shari'a ta da shi za ku ji misali anan insha Allah ta'ala وكذلك تحريم الخلوة بالأجنبية وغض البصر ما ليس شيسا أكا هرمتا mutum ya keɓanta da matar da ba tasa ba ajinabiyarsa wacce ba su da alaƙa ta jini ko alaƙa ta auratayya ya je keɓanta da ita kun ga asali ba wai keɓanta ne abin da yake asali ba shi ne mara kyau ba don mutum ya zona daga shi sai mace bai taɓa ta ba ba ta taɓa shi ba ba su magana da ba ta dace ba ai wani sai ga kama wannan babu komai to amma kuma me yasa shari'a ta haramta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi mutum ya keɓe da shi da mace daga shi sai ita sai na uku ya zamto menene shedan me yasa aka wannan saboda kaiwa zuwa ga abin da yake mafi girma saboda Allah da ya halicci namijin ya halicci mace shi ya san ɗabi'ar namijin ya san ɗabi'ar mace sai ce kada suke kada suke bi saboda akwai matsala ina fata an fahimta yanku kun ga ai ba keɓance wannan yanzu da keɓance tsakanin namiji da mace ai ba su aikata wani abu amma kuma keɓancewar zai kai su zuwa ga me aikata abin sai shari'a ta hana shi to kun ga tun kafin su je zuwa ga aikata abin da ba a so su shari'a ta hana abin da zai kai su ɗin kawai ba sai ka keɓe sannan za a yi magana ba ba sai ka keɓe za ka kalle ta ba ba sai ka keɓe za a yi wani ba to baka keɓe ɗin ba ba sai shari'a ta hana wannan to shi sa ‘yan uwa mu fahimta duk abin da muka san zai kai mu zuwa ga zanibi to mu guje shi ko menene ka kalle shi da kyau a cikin rayuwarka ka kalli cycle ɗin rayuwarka yadda rayuwarka take kaiwa ta da komowa menene yake kai ka zuwa ga zanibi menene wanda idan kana tare da shi ko kana yin sa ba ka iya tsira daga aikata abin da ke saban Allah ne sai ka kokari ka guje shi shi sa na ba na sha ba wa mutane shawara idan suka suka kawo min tambayoyi akan suna yin wani abu wanda sun kasa denawa sai in ce babu wani laifi da Allah madaukakin sarki ya ajiye cewa ba za a iya dena shi ba babu babu wani laifi da Allah subhanahu wataala ya kawo shi ya ajiye shi da za a ce ba za a iya dena shi ba idan ka ka kasa denawa to daga kai ne zuciyarka bata shirya dena shi ba eh bata shirya dena shi ba amma insha Allah ta'ala idan ka kudura aniya kana so ka dena ka nemi taimakon Allah ka taka matakan dena shin Allah in Allah ya da Allah madaukakin sarki sai da sai ya taimake ka wajen dena shi shine ka kalla abin da yasa kake aikata wannan zanubin me yake kai ka to ka guje wannan abu misalin abokai ne suke kai ka to waɗannan abokan ka guje su idan a waya ce take kai ka to wannan wayar ka guje ta idan wani guri ne da kake zuwa wannan gurin ka daina zuwa shi idan kaza ne kai ko wata sana'ar ce ma take kai ka wani zunubi to canza wata sana'a kuma wata yan uwa an fahimta wannan shine hanyar da zai sa Allah madaukakin sarki ya taimake ka amma kana so ka daina wani aiki na zunubi kuma aikin da kake yi akwai wanda yake taimaka ma a kansa akwai wani abokin ka wanda in dai kuna tare da shi sai ya zaka kunje wancan wadan ko ka tuba ka shiga daki kai kuka ka ce Allah madaukakin sarki ka daina idan ya zo shi kuma maka tasa hudubar shikenan sai ya share maka wancan tuban kun koma to ta za a kuma abin ya ci gaba da yiwa haka ba za ta yi ba dole sai ka rabu da shi yan uwa an fahimta sai ka rabu da shi rabuwa da shi kadai shine abin da zai taimake ka idan ka daina ganin sa wancan hudubar da yake kai da yake maka da janka da yake sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka to sai istighfarin ka ya tasiri sai me sai tuban ka kuma ya tasiri kamar misali da muka bayar satin da ya gabata inda malam ya kawo mana kare ne da mai nama mai nama ya riƙe nama a hannunsa kare ya biyo shi yana jin yunwa da naman na hannunsa kuma ya ce zai kori kare kare zai tafi kare ba zai tafi ba amma yana so karen ya tafi cillar da wannan naman da yake hannunsa shi kenan to wannan san zuciyar nasa shine wannan abin da yake kai shi zuwa ga wannan zalibin sai ya jefar da shi sai Allah ya taimake shi akai Allah ya taimake mu yan uwa gaba ɗaya mala yace fakun mutayaqidan akhi muslim ka kasance a farke a fadake ya kai dan uwa musulmi li khutati shaytani wa haba'ilihi game da tsare-tsaren da shaytan yake mutum wajen halakar da shi da kuma igiyoyi da shaytan yake jefa mutum wajen zargo shi malice wai ruwa an wahabi bin munabbihin qala wannan kissa tana da tsayi kware da gaske eh wata kissa ce malam zai kawo mana amma tana da tsayi insha Allah ta'ala zamu bari sai gobe sai mu karanta ta Allah barkai sarki sabu dace eh kissar wasu malamai suna kawo ta a wajen fassara kamar sali shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin fa kana aqibatu ma wasu malamai suna kawo wannan kissa tare da cewa da kissa ce da take kusan isra'iliyat to amma dai za ku je da ta kasance insha Allah ta'ala Allah ya samu dace za mu dakata a haka insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala